الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس sha tara ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan tara 2025 miladiya darasinmu na sha tara a cikin littafin al-turfatu fin nahawi ta ibnu abdulhadi rahimahullah za mu tashi farkon shafi na talatin da uku babu listifna'i wannan babi zai bayani akan hukunce-hukuncen alistifna'u alistifna'u shine togaciya da hausa ka faɗin magana amma sai ka ware wani sashi sai ka cire shi daga cikin hukuncin sauran 'yan uwansa bayan ka yi hukunci ga manne to sai ka dawo sai ka cire ɗaiɗai ku kila mutum ɗaya ko mutum biyu ko sama ga haka to wannan a larabci shi ake kira da alistif na'u an gane ko yauwa fitar da wani abu daga cikin hukunci sai ka nuna shi hukuncin bai shafe shi ba yauwa wannan shi ne sun ce yana da arkanu akwai almustafna minhu akwai almustafna akwai adatul istifna'i sannan akwai shi karan kansa alistifna'u din eh aikin kenan to duk zamu ji su insha Allah jumala yace idas tafnaita duk lokacin da za ka yi togaciya ka cire wani abu daga cikin hukunci bi illa kuma ta hanyar amfani da illa eh wanda illa tana daga cikin adatu akwai adatu list, adatu ko adawatu listifna'i as-sama'iyya wanda su larabawa suka aji saboda haka in za ka yi istisna'i to dole sai dai ka yi amfani da su ba za ka kirkiro naka ba an gane to illa tana daga ciki kuma ita ce ummul babi ita ce jagora sauran duka 'yan rakiya ne shi yasa za ka ga ita tana da tafasilu na hukunci-hukunci an gane ta fuska halin shi a listif na'udin in an yi amfani da illa ɗin to za ka ga hukuncinta ya kasu kashi-kashi kamar yadda za mu gani to akwai saura su ma zai ambace zai ambace su amma dai ita tafi yawa kuma ita ɗalibi ya buƙatuwa ya ya sani min kalamin mala ya ce daga zance ta min cikakke eh cewa ta hannun kaga ya fitar da kenan zance wanda bai cika ba to za a yi bayanin mi malaman nahu suke nufi da kalamun ta munhuna musbatin kuma wanda yake an tabbatar da shi kaga wannan ya fitar da wanda aka kore idan ce alkalamu almusbat shine wanda korewa bata gabace shi ba ba ya amfani da harafin korewa ba tabbatarwa aka yi to duk sanda waɗannan sharuɗa suka cika ga shi alistifna'u sai ce nasabtal mustafna to sai ka yi nasba ga almustafna shine sunan da zai biyo bayan illa an gane yawwa sunan da yake gabaninta shi ake kira da almustafna minhu wanda ya biyo bayanta sai a kira shi da almustafna ita kuma a kira ta adatu listisnai adatu listisnai ka kaulika kamar zancenka qamal qaumu illa zaidan jama'a sun miƙe tsaye banda zaidu banda yawwa to al'asulu abinda kake son ka tabbatar shine hukuncin tsayuwa ga mutane ko wanda zaidu min alƙauni ko ba haka ba to kaga hukunci ya shafe shi shi yasa da cewa kai qamal qaum kai shiru akwai wanda ya fita to sai ka ce illa zaidan kenan zaidu shi bai min bai tashi ba amma sauran rugowa to wannan shi ake kira da alistisna wa larabci to saboda haka alƙaunu shine almustafna minhu don shi an ka ciro wani ɓangare daga cikinsa saboda shi aka ware zaidu daga cikin ƙaunu to shi yasa alƙaunu ya zamo almustafna minhu kenan illa ta zamo adatu ma'ana na'urar da aka yi amfani da ita zaidan shi kuma ya zamo almustafna shi kuma shi aka togaci daga mi daga alƙawun daga alƙawun tuwanan in ka duba akwai akwai ma a cikin jimlar ko wani harafi na korewa to kaga ya zamo zance musbatan tun da gaga tabbatarwa an kai ba cewa an kai ma kamal kaumu ba ba a faɗi haka ba ko? to wannan shi to min kalamin min shi kuma ana nufin na wanda yake an ambaci al-mustafna minhu duk istisna'i din da kaga an ambace almustasna minhu shi almustasna dole na ambace shi shi wanda zai bewa bayan illa shi ba a ɓoye shi amma wanda ya zo gabanin illa kama alƙomu ɗin nan to ya halatta ka ɓoye shi misali za ka yi cewa inda kana son ka kore ma ƙama sai ka ce illa zaidu sai ka ɓoye mi alƙawun yawwa to kaga a yanzu zance ya zama gairumi ta ne kaga bai cika ba saboda ba ambaci wani rukuni min arkanin listis na ba tunda mun ce yana da rukunai da dama akwai almustafna minhu wanda ake fara ambata kamin illa akwai adatul listisna'i sannan akwai almustafna a gani? to wannan su ne jigo guda uku ne to kaga rasa ɗayan da aka yi na farkon almustafna minhu to shi yasa aka kira zancen gairu tamu in kuma ambace shi ya zama mi tamu in ba a saka masa harafin korewa ba ya zama mi kaga an tabbatar kenan in kuma aka sa harafin korewa ya mi to duk sanda ya cika waɗannan sharuɗa to sunan da ya biyo bayan illa nasaba za ka yi masa kuma wannan wajibi ne kenan nan bai halatta ka ce ƙamal ƙaumu illa zaidun ba sai ka wa zaidu rafa a za haramun eh ba sajadu illa a gani ba ji kira illa ibilisu ba duka babu ka gani saboda mi istisna'i din ya cika waɗancan sharuɗa tamun ne sannan kuma tunda ambaci al-mustafna minhu sannan kuma ya amfani da harafin mi korewa ba to al-irabi sai ka ce qama fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi al-qawmu sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi abdammatu zahiratu ala akhirihi la li'annahu ismul jam'i illa adatu listithna'i mabniyun ala sukuni ko zaidan aha al-mustathna mansubun ko mansubun ala listithna'i wa alamatu nasbihi al-fatahatu zahiratu ala akhi shikenan eh to wannan fuska ta farko ke eh a fahimce ta da kyau wadda za a ambata wadanda za a ambata sun saba mata fa in kana taman idan alistithna ya zamo zance ne tammi mun faɗi me ake nufi da tammi ghaira musbatin amma fa ba musbati ba ne kenan na fayi ya gabace shi amma tamun ne to jazal badal to anan sunan da ya biyo bayan illa to ya halatta kai albadaliya me albadaliya shine sai ka kalli hukuncin almustafna minhu wanda ba ambata ba sai ka ba sunan da ya biyo bayan illa yawwa misali da za a ajiye shi almustafna minhu ni za a yi masa ta fuskar lirabi to wannan hukuncin shi za ka kalla sai ka ɗora ma almustafna wannasu kuma kana da damar ka yi nasu ba sai ka ɗauki fuskar waccan ta farko da mun ka karanta ina misali na hau ma kama ahadun illa zaidun illa zaidan ba wani ɗaya da ya miƙe in ba zaidu ba kaga illa zaidun alal badaliya illa zaidan alal listisna'i to me yasa zai zo zaidun saboda ma tami ta gabace shi ko saboda ma ta gabace shi kene ya rasa ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen na farko yawwa me ya rasa al-isbatu al-isbatu aka rasa al-mustafna minhu ai gashi nan ahadun abinda aka rasa shine tabbatarwa tun daga mata gabata yawwa to al-i'rabi sai ka ce ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rabi qama fi'lun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi ahadun fa'ilun marfu'un wa alamatu رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد إلا أداة الاستثناء ملغاة la amala laha zaidun sai ka ce badlun min ahad wa huwa marfu'un wa alamatu yau to shine badal din yanzu kaga mi a hukuncin ahad kaga arrafu to wannan hukuncin sai ka dauko ta kabawa to wannan fuska ta farko ke an ji laraba sun faɗi haka an ji kuma sun yi wa almustaf na nasba kenan ko ne kai yayi ne kai daidai eh in ka gara ma za ka iya kara la ishkala to amma idan ka ce illa zaidan to sai ka yi lairabin farko wannan mun kai a nan adatu listifna'i tana nan za ta yi aiki zaidan sai ka ce mansubun alal listifna'i ko almustafna mansubun wa alamatu nasbihi alfatatu zahiratu ala akhiri to kaji fuska ta nawa ta biyu kenan duk wannan karkashin illa to sai fuska ta uku fa'in lam ya kunta man in kuma ya zamo ba ta mi ba ne ma'ana ke na an shafewa almustasu na minu rukunin farko an shafe shi yawwa an gane to amila fihi ma qablahu amila fihi ma qablahu to shi wannan da aka shafe din ko kuma afwan shi fi'ilin da ya gabaci almustasna to shi ne zai zama amil a kansa aka almustasna mana in hukuncin sarafa to sai masa rafa ina misali ma kama illa bakarun babu wanda ya miƙe sai bakaru kaga asalin zance ma kamal qaumu ko ma kama ahadun amma sai aka ɓoye min almustasna minhu to kaga zance ya zamo ba cikakke ba kenan ko an gane yawwa to anan shine babu ɗin da ya kamata shi malam ya kawo wanda bai ambata ba wannan da aka ɓoye shi almustasna minhu sai ka kalla da za a ambace shi wane hukunci zai ɗauka yanzu ana inda za mu ambace shi ne matsayinsa to sai kawa almustasna rafa in kuma nasaba yake to sai kawa mi kawan misali ma ra'aitu illa mi sai ka ce illa zaidan saboda da za ka ambaci almustasna mi za ka yi masa minhu nasaba don za ka ce ma ra'aitu ahadan ko ma ra'aitul qauma to amma tun da ka ɓoye shi to hukuncin shi sai ka ɗauko ka baiwa almustasna wanda ya biyo bayan illa na'am ya zama almaf'ulu bihi ina ba ta gani a nan kaga sai ka ce ma harfu nafiyin mabni ala sukuni kama fi'ilun madin mabni ala fathi illa adatul istithna'i mabni ala sukuni ko bakarun eh la eh illa to illa ba sai ka ce mulgatun adatu listifna'i mulgatun bakarun fa'ilun marfu ai shi ne ma'ana amila ma qablaha ma qablahu yawwa me yake gabanin bakaru ba kama ba to kama me yake bukata yanzu a nan shi kenan ga sauki babu wata wahala shi alistisna ba za ka ambace shi ba sai in halin nasaba ne duk sanda suna ba zai zo mansubi ba to babu magana istisna'i ina ba ta rangani in dai da illa ne to kaga mun samu fuska nawa fuska ta farko zance in ya zamo cikakke musbati a nan fuska ɗaya kake da ita ta hukunci ga almustasna annasbu annasbu fuska ta biyu in ya zamo cikakke amma ba musbati ba to lakal khiyaru bainal badali wan nasabi shine mun kai ta uku fa in ya zama ba tamun ba ko ko ba haka ba yawa to nan hukuncin almustasna minhu da aka ɓoye shine hukuncin abin da ya zo ba da ilma domin zai iya yiwa mansubi ne aka ɓoye zai iya yiwa marfu'i ne aka ɓoye ina batar an gane to wannan shine dalilin da yasa ya zamo marfu'i kuma ko da a nan kenan yanzu saboda maɗin da ta gabata saboda maɗin da ta gabata an gane ko? yawwa amma kuma ko da a halin nasaba ne kuma kana da daman ka yi albadaliya ɗin kamar yadda ya ambata kamar ma ra'aitu illa bakaran ko illa ko bakarun saboda tahowan ma saboda tahuwan ma a shi kenan bakaru eh sai ya zama fa'ilin kama bakaran kuma sai ya zama masu ma'alar listisna mm kaga ta yi aiki abu wani iskali wa idastafnaita bi laisa to wannan an gama da illa in kuma da laisa kai ya amfani da ita kai kai togaciya wala yakunu ko kuma kai amfani da wala yakunu da sauran yan uwanta irin su ma'ada eh ma khala ma hasha da zai ambata a ƙarshe duk suna cikin yan uwan wannan gairo daban take kai ko ba ta ciki ita mustaƙilla ce laha hukumuha ba ta cikin illa ba ta na hau ƙamal ƙaumu laisa amran wala ya kunu ko bakaran ƙabal ƙaumu mutane sun miƙe laisa amran banda amru wala ya kunu bakaran eh ba wanda zai zama bakaru ko ba zai kasance bakaru ba ai wala ya kunu ahadun bakaran shine takadirul kalami eh to anan ita fuska ɗaya kake da ita shine sai kai mi sai kai nasba qama fi'lun madin mabni al fath al qawm fa'ilun marfu'un laysa adatu listithna'i مبني على الفتح عمرا kuma ka gada ma kana iya yin wani li'irabi sai ka yi amfani da wanda mun kai bayani akan lesa cikin darasin da ya gabata to haka wala ya kunu shi ma wala ya kunu adatu listithna'i bakaran mansubun alal istisnai to shi yasa yace wa idza stafnaita bi laysa wala yakunu nasabta alal mustafna kenan sai kai masa nasba wa in istafnaita in kuma kai istisna'i bi gairi da gairi to a arabtaha ita kan za ka yi mata li'irabi i'iraban lismin waƙi ba'a da illa irin li'irabin da ka yi wa sunan da ya biyo bayan illa almusasna wanda mun ka faɗi halolin can guda uku gare shi an gane to in ka istisna'i da illa to shi za ka bata abin da ya biyo bayanta shi kuma sai ka mai jarra amma ita gairu din yawwa idan almustasna hukuncinsa nasba sai kai mata nasba in hukuncinsa raf'a yawwa sai kai mata raf'a sai kai idafata sunan da ya biyo baya gare ta shi kuma sai kai masa jarra to shine wajararta ma ba'adaha abin da ya biyo bayanta sai kai mai jarra wata kulu sai ka ce ga misali قام القوم حاشا زيد وخلا أمر بالجر to wannan in ba a sa musu ma ba kenan in gani? ya kawo ‘yan uwanta ne fa'in kunta ma khala zaidan da sabtala gairu to yadda ka faɗa ga khala ga hasha haka za ka faɗa ga gairu kamal ƙaunu sai ka ce mi gaira zaidin gaira zaidin domin da illa ka ambata me ya hukuncin zaidu annasu to shi yasa gaira din sai kai mata saboda istisna'i din ta ne musbati ne kamal ƙaunu kenan ko yawwa to sai ka cire hasha ka ce gaira eh to wannan shine haka in kace ma qamal qaumu hmm to shi ma kana da damar kace ghaira zaidin ko gairu tun da can an ce kana da zaɓi akan almustasna in ya zama manfi ko ka yi badaliya ko ka yi mi to haka ita ma gairu haka ita ma ita ma gairu haka in ka ce kuma ma kama gairu sai ka ce zai ne saboda ba ta mi ba ne ma kama gairu sai ka yi mata rafa kamar yadda ya faɗa daga baya to ita gairu haka take duk hukuncin da za ka yi wa almustasna bi illahu amma to shi za ka yi wa gairu to inda ka fahimci bayanan da an kai na illa to gairu ba za ta baka wahala ba in kuma ka gaba gane ta ba to baka gane waɗancan aujihu salasa al'aujihu salasa da an ka faɗa guda uku to da hasha da khala duk matsayinsu ɗaya da gairu amma da sharaɗin in ba a sa musu ma ba in an goya musu ma aka ce ma khala ko to wannan kam nasabta ko la gairu nan kan nasaba ɗaya za ka yi eh baka da daman ka yi me baka da daman ka yi jarra ba za ka ce ma khala zaidin ba sai dai ma khala zaidan a nan zaidan matsayin maf'ulin bihi yake khala kuma fi'ilun wa fa'il saboda damirin muƙaddari ne mustatiri ai ma khala huwa to a nan zaidan ya zama maf'ulin bihi shi yasa ya ce maka nasabta la gairu nasba kawai za ka yi lawanin nasba din in ka sama ga khala kenan to wasu na ganin haladin ita kawai take banta da shigan maɗe shi yasa shi ma ya ambace ta kenan banda hasha ita hasha ba a cika sa mata maɗin ba ba su cika cewa ma hasha zai ba saboda ita karan kanta tana wadatuwa ba ta buƙatan kawo mata maɗi to wannan shi ne akwai alistisna'u almunqati wanda bai bayani a kansa ba akwai almuttasi alistisna'u almunqati ko almuttasil almuttasil shine ya zamo wato da almustafna minhu da almustasna ya zamo jinsinsu ɗaya kaga da zaidu da alƙauma yadda jinsin adamiya ne ko? yawwa alistu wannan kaga alistisna usara muttasilin in kuma ya zan da almustasna minhu da almustasna ya zama ba a jinsi ɗaya ba ne an gane to shi ake kira ƙaɗi an gane ko? kamar ka ce ƙamal ƙaumu illa kalban kare a tare da su to sai suka miƙe amma kare na nan kwanci kare na cikin jinsin bai ciki ko? to irin wannan ana kiransa da alistis na al-munqati to shi wannan munqati shi ta kowace fuska ya zo sun ce nasaba ake sawa'un istisna'i din tami ne ko gairu tam ko da cewa kai ma ƙama to sai dai ka ce illa kalban ba za ka ce illa kalbun ba ba za ka yi albadaliya ba saboda laisa minhum ko ba haka ba ba jinsi ɗaya ba ne to shi istisna'i mun katsa'i hukunci ɗaya yake da shi shine na nasaba ga almustassana da ya biyo bayan illa to ya kamata malam ya kawo shi amma bai kawo shi ba duk misalan da ya kawo na jinsin mutasili ne to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi babu ma ta'amalu amal alfi'il binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi